ذلك sai ya irama abin da ya wuce shi shikenan sallah ta yi babu ma yaqulu al-musalli ala al-janaiz to wace addu'a ake yi a cikin sallar janaza قال حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه انه سال ابا هريره كيف تصلي على الجنازه yace aba huraira yaya kake musalla ya kake sallar janaza fa qala abu huraira ana la amrullahi ukhbiruka yace wallahi zan baka labari attabi'uha min ahliha sai in bi janazar fa idza wudi'at in aka ajiye janazan kabbartu ay fa aqulu allahu akbar وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم أنا جي ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده شي كينا الدؤر كينا قال وحدثني عن مالك معنى الدعاء كي أي أي كرت فاتحة أي منظر الله الصلاة سأنا أي أتاج الدعاء أي إمام مجد دسورة مسلمين سأنا أصلي من زلة قوات تاي wanda bai yi wace addu'a wannan aka ce addu'a aka ce ina ma'anan Allahun magfir lahuwar hamu Allahun magfir lahuwar hamu Allahun magfir lahuwar hamu haka sallame su addu'a ta yi ko ba ta yi ba akwai abin da mamaci ya fi so kamar Allah ya masa gafara ya jin kansa eh babu eh ba ji ba ai an gama wannan abubuwa ne an karanta su da wayan nan abubuwa ba ɗalibin darar hadis da ba zai iya fassara wannan kalmomi ba ba gaba ne ba قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال يتي سمعت سعيد بن المسيب يقول يتي ناجي سعيد بن المسيب ينا فدا صليت وراء ابي هريره ala sabiyin lam ya amal khati'atan qaddu yace na yi sallah bayan Abu Huraira akan wani yaro karami bai laifin komai ba ma'ana dan kankarin karamin yaro kenan jinjiri fa sami'tuhu yaqulu sai na ji Abu Huraira yana fada cewa Allahumma a'izhu min azabil qabr Allahumma a'izhu min azabil qabr Allahumma a'izhu min azabil qabr sallah ta yi ko ba ta yi ba قال وحدثني وانما شيء شيء انفسر قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ان عبد الله بن عمر كان لا يقرا في صلاه في الصلاه على الجنائز عبد الله بن عمر دام مذهبinsa kabbara ake a sallame ba a karanta komai haya ya manya kuskure ne mazhabinsa ne bai ga bai san nasoshin da ya sani zai riga kai باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإصف إلى الإصفار وبعد العصر إلى الإصفرار لا رب كده بعد الصبح إلى الإصفار وبعد العصر إلى الإصفرار bayan sallar asuba kafin rana ta yi haske da bayan sallar la'asar kafin rana ta yi ja za ta faɗi an fahimta tambayar je kenan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن ابي حرمله مولى عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن هويتب ان زينب بنت ابي سلمه توفيت زينب ابنة ابي سلمه اتترس وطارق امير المدينه لو كان طارق شيني سركي امير المدينه فاوتي بجنازتها بعد صلاه الصبح sai aka ɗauko janazan aka kawo bayan sallan asuba fawudi'at bil baqiya shi aka ajiye janazan a albaqi baqiul gharqad wajen wajen abin nan kenan makabartan madina kenan qala sai ce wa kana tarikun yughallisu bis subhi ina ma'ana wannan maganar ana zance sallar gawa yace tarik shi kuma al'adarsa in zai sallar asuba da wuri yake yi da jijjifi da duhu ba sai rana ta ba sai gari ya gama wayewa ba an fahimta قال ابن أبي حرملة ابن أبي حرملة فسميت عبد الله بن عمر يقول لأهلها سيرجع عبد الله بن عمر ينا فتا ما متانن دكي ما سغاور إما أن تصلوا على جنازتكم الآن كوكو صلاتي جنازتكم ينزو وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس ko ku bar ta har sai rana ta gama fitowa lokacin da ya halatta a yi sallar nafila ina ba na wannan magana kenan eh a ba ba ya fitowa ya ba yana nuna cewa da aka ce an hana yin sunafila bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar ai an bayyana an fito fili an bayyana me yasa aka ce dab da fudowar rana shi dan name shi sai ai hakuri har lokacin ya wuce to shi yasa bayan sallar asuba din wannan lokacin bai kai ba tukunna za a iya yin sallar janaza bayan la'asar kuma aka ce wa an salati ba da al'asiri lokacin da rana ta yi ja za ta faɗi to yanzu bayan sallar la'asar mun sallar la'asar karfe hudu yanzu zuwa faduwar rana za a samu minti nawa ko awa nawa za a iya sallar janaza yanzu ko ba za a iya ba za a iya yaushe ne aka karhanta lokacin dab da fadu yanzu karfe nawa yanzu za a iya yin sallar janaza karfe biyar za a iya biyar da rabi za a iya to shida a to shida sai a duba daga shida din sura minti nawa a yi sallah lokacin rana ta yi ja za ta faɗi to shi ne aka ce makaruhi shi a dakata in ta fadi shi a yi sallah amma in ba ta yi ja ba lokacin za a iya yi ba abu ne da za a je makabarta za a yi ba za a yi ba za a yi lokacin kowa ke so ya fito da ilimin shi ba lokaci ba abu ne ba ne قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال Abdullahi dan Umar yace yusalla alal janazati ba'da al-asr wa ba'da subhi idza sulliyata liwaqtihima ya halatta ai sallan janaza bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba in aka sallaci asuba da azhar akan lokaci ma'ana akan lokaci din bayan an idar da sallah akwai lokaci kafin ranar ta zo lokacin da aka hana fatawan Abdullahi dan Umar kenan an fahimta kar a je makabarta a za a yi ai ga abin da Abdullahi dan Umar ya faɗa babu salati alal janaiz fil masjid za a yi sallan janaza a cikin masallaci ko sai dai waje insha Allah قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد aka ce ga sa'ad bin abi waqas ya rasu sai ta ce a shigo da shi a wuce masallaci dan nayi masa addu'a hina mata litad'u lahu don ta masa addu'a ya samu albarka ummul mu'minina fa ankara zalika nasu alaiha sai mutane suka ce a'a ya za shigo da gawa a cikin masallaci a'a ma'ana in an keta sunna ko kowane ne kenan ko ba haka bane ba kowane ne to amma ita ta keta sunna ne sai ta ce faqalat aisha sai na na aisha ta ce da ƙarfin gwiwa ma asra amana siyan nasu amma mutane suna mantuwa da gaggawa suna saurin mantuwa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala suhail bin bayda illa fil masjid ai suhail bin bayda manzo Allah a cikin masallaci masa sallato ko kuma me za ku faɗa sai me kuma قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال صلى على عمر صلي على عمر بن الخطاب في المسجد عبد الله بن عمر ya ce ai sayyidina umar a cikin masallaci aka yi masa sallah to sai kuma wa babu jami'is salati alal jana'iz قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء aka ce wannan bayan Allah manyan addinin musulunci akan kawo taron mamata maza da mata sai a hada su a yi musu sallah ɗaya fa yaj'aluna ar-rijala mimma yalil imam wan nisaa mimma yalil qibla in aka zo za a jera su maza su ke dab da liman mata kuma na baya da su suna maza suna kusa da liman mata na kusa da alkibla alaisa ga zalik an fahimci yadda surar take ko قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من, يسمع من يليه abla dan umar ya salla zai sallame shi ya sallame yadda wanda ke kusa da shi zai ji to ba boye sallaman kenan ake yi ba kuma ba dagawa muryan ake yi ba قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد بن عمر يرى فدرشوا لا يصلي لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر بزا أي صلى الجنازة بس أكن صركي سي متنا ده صركي كي الولاتكو قال يحيى سمعت مالكا يقول يتي ناجي إمام مالك أنا فدرتي لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه imam malik ya ce iya rayuwata ban taba ganin wani malami ya karhanta ya ki a yi ɗan zina sallah ko mahaifiyarsa ba suna da haƙƙin musulunci a yi musu komai a yi musu sallah mahaifiyarsa da ta je ta ɗauko abin za a yi mata shi ma ɗan yaron ɗan zinan shi ma za a yi masa sallah wannan haƙƙi ne na shari'ar musulunci tsakaninta da Allah kuma ba wanda ya isa ya shiga to ɗan me ya laifinsa ba shi da laifi yasa dan zina zai yi limanci zai yi komai yadda kowa ke yi me yasa malikiya maliku ya karhanta yace ba wai bai cancanta bane a'a duk wanda ya shahara aka san shi da haka da ya zo ya shiga gaba zai ma mutane sallah sai shaytan ya saka maka mai a cikin zuciyarka ya saka min mai a cikin zuciyata ya saka maka mai a cikin zuciyarka waswasi da surutu da shige to sai mu sai mu mu shiga laifi yace abin da yasa aka karhanta kenan ba wai ba ya haranta bane باب ما جاء في دفن الميت babin da ya zo na binne mamaci sai aka fara da rayuwar tsari yadda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala wa haddathani yahya an malik annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya yawm al-ithnain yace balagahu min balagati malik kenan so da yawa yace balagahu balaga zaka ga ai magana a cikin sanadin to sai kaga sanadin da muka karanta shine yake da magana amma wannan hadisin ya inganta wani wuri to wannan kissa baki daya na manzon Allah ya rasu ranar litinin an binne shi ranar talata ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga yanda aka yi ibnu abdulbar ya bibbi duk hanyoyin hadisai ya ce hadisai ne aka rawaito su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ce man malike je hada su baki ɗaya ya kawo su cikin muwatta yasa in akwai magana magana ce akan sanadin imam malik balagad amma sauran hadisan sun inganta a cikin littafin hadisi manzo Allah ya rasu ranar litinin wadu shina yawmal thulatha aka binne shi ranar talata wa sallan nasu alaihi afzazan mutane suka yi mishi sallah kowa ya ba wanda ya limanci wannan nayi wannan nayi wannan nayi wannan zo wannan yazo ya fita wannan yazo ya fita la ya ummuhum ahad babu wani limami da ba wanda ya shiga ya ja gaba ya shiga gaba ya yi limanci faqala nasun yurfanu inda al-minbar wa qala akharuna yurfanu bil baqi to ana tattaunawa ko abin da manzo Allah wajen mimbarinsa ko aje da shi albaqi abin ne shi faja'a Abu Bakr as-Siddiq sai Abu Bakr as-Siddiq yazo fa qala sai ya ce سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتشوا ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه yace duk annabi in ya mutu inda ya mutu nan ake binne shi fa ghufira lahu to sai aka yi aka aka yi rami a wajen fihi falamma kana inda ghuslihi da aka zo ana wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aradu naz'a qamisihi sai suka ce ko a cire rigar manzon Allah ko a yi masa wanka a cikin rigarsa fa sami'u sautan yaqulu la tanzi'u al-qamisa fa lam yunza al-qamis wa ghussila wa huwa alayhi mun karanta wannan jiya ko ala wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abihi annahu qala kana bil madinati rajulani ahaduhuma yalhadu wal akharu la yalhadu to da za a binne sai aka ce akwai waɗanda suka ƙware cikin hakan kabari a cikin madina mutum biyu ɗaya shi ya ƙware ne a cikin lahad ɗaya kuma ya ƙware ne a cikin kabarin wanda ba lahad ba to wanne ne za a yi sai suka ce to yanzu yadda za mu yi mu tsaya duk wanda ya fara zuwa a cikinsu abin da yake shi za a yi فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله وانده فارزوا شي زي فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سي وانده كي اللحد يزو سي ما منظر الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ما تم منظر الله صلى الله عليه وسلم تشي كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم تتي بغسك تتي ومن زن الله ياي وفاتي با حتى سميت وقع الكرازين ban gaskata cewa manzon Allah ya rasu ba don bata je wajen ba sai da ta ji ga fartanya ga diga ga hauye ga duk ana haka kabari ta ce ayya magana ta kare قال وحدثني عن مالك أي باب تكيتشن ده بس جيبه فا مم انت ما قال ده انا فاطمه تي امم ميتشي اه با wannan ba eh kuka iya kuka iya kuka zuba manzo Allah kasa kuka taho kun wani wannan magana sai a ce ya zautu ta fada ibn mas'ud ne kowa ne ta fada anas ta ce kuka iya kuka zuba wa manzan Allah kasa kuka taho to ya za a yi tashin hankali ya kai mata inda ya fi karfin abin nan dinta قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تشي رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري أو في هجرتي تشي ناغا وتا وتا وتا ودا أكو سنفادو أتاكينا فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق تشي wannan mafarki da na yi sai na je na ba abubakar siddiqin labari qalat sai ta ce bai ce komai ba فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها لما زو الله يي وفاتي aka binne shi a ɗakinta a gidanta qala laha abu bakarin hadha ahadu akmaraki wa huwa khairuha wa'annan watanni guda uku da kika gani ga ɗayansu kuma shine mafi fice wanda ya fi su duka sauran guda nawa kenan su ne wa إيه صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر قال وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالأقيق وهمل إلى المدينة ودفن بها وأن مغانا معلمين سنة حديث أكوي رأس ضعيفي دم بعدين أتي sun mutu wani wuri aka ɗauke su aka wani wuri قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن في, في بالبقيء هشام بن عروة ما هي فيسا عروة كينا urwa yace ni ba na sun ban fai sun abin ne ni cikin bakiya ba li'an la'an udfara bi ghairihi ahabbu ilayya min an udfara fi bihi in dai za aka binne ni wani wuri to zan fi son haka da abin ne ni cikin baki saboda me yace inna ma huwa ahadu rajulaini baki ya cika ɗayan abu biyu zai faru in ma zalimun fala uhibbu an udfana ma'ahu ko dai abin ne na kusa da wani azzalimi to ba na son haka wa in ma salihun ko ko kabarin wani bawan Allah fala uhibbu an tunbasha li izamuhu ba na son a tone kabarin shi ya abin da ya faɗa ke an fahimta باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر باب da yazo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in janaza na zuwa sai tashi tsaya an taho da kabarin wani yahudi sai tashi tsaya an taho da janaza sai tashi tsaya ayi bayani aka ce saboda mala'iku na na tafi kaza kaza kaza kaza to ga abin da Imam Malik ya ce al hadathani yahya an Malik an yahya bin Sa'id عن واقد بن عمرو بن سعد ابن معاذ عن نافع بن جبير ابن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد da manzon Allah an an taho da janaza shi tashi tsaya daga baya kuma shi ya zauna ba sai ya tashi ba ba shi kenan ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويتجئ عليها wannan balagati ne aka ce hadisin ma da'ifi ne sayyidina aliyu yana kwanciya kan kabari ya dauki kansa ya dora kan kabari qala yahya qala malikun inma nuhiya anil qu'udi alal quburi fi ma nura wallahu alam lil mazahib imam malik yace ina ganin cewa abin da ya sa aka hana a zauna wajen makabarta ko kan kabari a zauna wurin kabari ko kan kabari lil mazahib saboda an ba a sun ana zama kada wani ya je wajen ya yi tsuguno ya biya bukatarsa ya zuba najasa a wajen shi yasa aka hana abin da imam malik yake gani kenan al mazahib kenan ko قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن أسلان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة ابن سهل ابن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى حتى يؤذنوا yace muna halartar janaza ba wani fama ya ji su akhirun nas karshen mutane baya zama sai an ba su izini an ba su hatta izini ko sai an ce musu za a yi sallah ko an ba su izini su zauna باب النهي عن البكاء على الميت زا يا كرنتا ايه مغرب تايمي تاي غبا haiti ya gudu su kai ba wanda ya shigo ya gaishe ba wanda ya shigo aka gaisa ko? to babu nahi anil bukai alal mai an hana a yi mamaci kukan kera kenan ku amma don bacin rai kwallo ya fito wannan ba shi cikin kukan kera ala haddasani ya haya an malikin an abdullahi bin abdullahi bin jabir ibn atikin an atik ibn al-harith wa huwa jaddu abdullahi bin abdullahi bin jabirin abu abu ummihi annahu akhbarahu anna jabir bin atikin akhbarahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت manzo Allah ya zo ya gaida wannan bawan Allah Abdullahi bin Sabit ya yi dubuya fawajadahu qad ghuliba alayhi fasaha bihi da yazo sai tarar da shi yana cikin magagin mutuwa sai kira shi yawa ne sai ji shuru falam yujibhu fastarja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqalu istarja'a إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون كما يقال استرجع إذا جاء ورجع وجاء ورجع أليس كذلك da manzo Allah aka kira shi ya ji shiru ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala ghulibna alayka ya abar rabi' yace an rinjaye mu akan ka ya kai abu rabi' fasaha niswatu yabkina da mata suka ji wannan magana sai kuka don ba su da karfin hali dama haka aka ce da yaraye da mataye ka kuka maza na ce sarautar mai iyawa maza na ce ku hakura kuku dai na fa'ikon jalla babu zama ga kowa ba haka bane ba faja'ala jabirun yusakkituhunna sai jabir yana ce ayi shuru ayi shuru ayi shuru ina mata za su shaurare ka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama da'ahunna sai manzo Allah ce kyale su fa idza wajaba fala tabkiyanna bakiyatu in ya mutu kada wacce ta yi kuka dan ya mutu qalu ya rasulullah wa mal wujub ina mana wajaba wa wujub yace al maut qala idza mata fa qalat ibnatuhu sai yarsa ta ce wallahi na rantse da Allah in kuntu la arju an takuna shahidan ina kyau ina fatan ka zamo shahidi ubanta ya zamo shahidi saboda me saboda ta ga ya shirya kayan yaki ya yanya zuwa yaki da ya fita zuwa yaki ya je ina za kashe shi fa innaka kunta qad qadaita jihazaka ai ka gama shirin ka baki daya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad awqa'a ala qadri niyyatihi Allah ya zai saka masa gwargwadon niyyarsa wa ma ta'udduna shahada me kuke tsammanin shine shahada ku ta kuke sai mutum ya mutu fagen yaki kada shine shahada qalu suka ce alqatlu fi sabilillah suka ce ai wanda aka kashe shi a cikin fagen yaki shine fi shahada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله أي ما سسام درجة شهادة ما سسام درجة شهداء لا دا شهداء متم بكوي نبندا وانا اكشي شفا جنياكي المطعون شهيد وانا النوبة تزوت حتى كشيشي شهيدين والغرق شهيد wanda ruwa ya canye shi shahidi ne wa sahibu zatil jambi shahidun wanda cutar da take kama hakarkarin mutum ko hawa mutum wata cuta ce da take kashe mutane in mutum ya samu wannan annobar shi ma shahidi ne wal mabtunu shahidun wanda kuma ciwon ciki ya murɗe shi sai ya fadi ya mutu shahidi ne wal hariqu shahidun da wanda gobara ta canye shi shi ma shahidi ne wallazi ya mutu ta hatal hajj shahidun wanda gini ya rabto a kan shi ya mutu shi ma shahidi ne wal mar'atu ta mutu bi jum'in shahidun mace kuma ta mutu ɗanta na cikinta ko ta zo haihuwa nifasi ta mutu ita ma shahidi ce sallallahu alaihi wasallama ala wa haddathani an malikin an abdullahi bin abi bakrin an abihi an amarata binti abdurrahman أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول أكفدا من أنا عائشة شوى عبد الله بن عمر ينا شوى إمتين يموت mutanensa suna masa kuka ana yi mishi azaba saboda kukan da suke yi aka ce abdullahi dan umar ya ce innal mayyita la yu'azzab bi buka'il hayy ai mamaci ana yi mishi azaba saboda dan uwansa yana kuka yana masa kuka فقالت عائشة سينا أنا عائشة تشي يغفر الله لأبي عبد الرحمن الله يغفر تام أبو عبد الرحمن أبلا عمر كينا أما إنه لم يكذب أيبا كريا ييبا ولكنه نسي أو أخطأ سيدي من تواي كوي كسكري أما با كريا ييبا ما فارو سيدتي إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها ta ce ai abin da ya faru labarin ne aka ji rabi ba a hada duka an san me yake faruwa ba manzon Allah ne shi da ya wuce wata ba yahudiya mutanen ta na mata kuka faqala sai ce innakum latabkuna alaiha kukuna kukuna mata kuka wa innaha latu'azzabu fi qabriha kuma ita ana mata azaba a cikin kabarinta ba abin da ke nuna cewa kukan su ke sa ana mata azaba tana nan cikin kabari tana sha azaba kuma kuna nan kuna kuka to yana cikin idrakat aisha aisha duk wani sahabi mai hadisi shaida ta yi mai istidraki ta yi mashi gyara littafi guda aka yi na zarkashi kai gara karatun ya tafi haka ko mutane ana shan kowa da zazzabi yake zuwa gida ko zai je gida baya jin daɗi ba haka bane ba haka ne ko ba haka ba to lokaci ya riga ya cika اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم